أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV IKS Islam Kitabo Sunna ko IKS ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku tare da ƙara jinjinawa da salati da tsida ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon tsira manzon rahama wannan shine darasinmu na 159 ko majalisinmu na 159 a darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين muna cikin suratu Maryam ne wato mun kai ƙarshen mas'ala ta ɗari shida da arba'in da tara a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a yau za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a mas'ala ta ɗari shida da hamsin a yanzu nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alan mu wato ta 650 kenan malam yake cewa fa in qila idan aka ce ma wajhu qira'atil jamhur menene fuska yadda za a wato tantance ma'ana a kira'a ta jamhur li ahabalaki gulaman zakiya da ya katanta li ahabalaki mun karanta gulaman zakiya mun isar da ayar kinan suratu maryam aya ta 19 wato da jibrilu ya ce mata ko mala'iki ya ce mata wato don in yi miki baiwa ta da zakiya wanda yake tsarkakken da shine annabi isa kenan wal wahibu shi ko wanda ke ba su walil wardi ga da wanda ke ba da dahu wallahu ta'ala Allah ne ke barwa bayarwa la jibril alaihi salam ba jibrilu bane tunda an ce fa arsalna ilaiha ruhana sun fassara shi da jibrilu ake nufi dan kawai ne yace bai ga sunan jibrilu ba cikin suratul maryam anan mala yace qulna za mu ce qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace ma'anahu ma'anarsa innama ana rasulu rabbiki ni mai isar da sakon ubangijinki ne bi qawlihi laki da yace in gaya miki wato arsaltu rasuli ilaiki na turo manzo na zuwa gare ki yake maryam li ahaba laki don in baki fa yakunu akan wannan fassara sai ya kasance hikayatan an anillahi ta'ala yana ba da labarin abinda Allah umurce shi ne ya faɗa la an qauli jibril alaihi salam ba wai shi abinda jibril ya faɗa ba fa yakunu fi'lul hiba sai fi'ili na hiba bayarwa ya zamanto musnadan ila Allah ta'ala an yi isnadin shi ne zuwa ga Allah la ilaihi ba zuwa gare shi ba shi wato jibril kenan kenan Allah ne yace ya gaya mata li ahabaliki gulaman zakiya shi Allah yace zan baki da asani na biyu wadan sun kace anna ma'anahu abinda ake nufi da wannan li akuna sababan dan in zamanto sababi dalili kenan fi hibatil waladi wajen baki da bi wasitatin nafhi ta fuskar wato in yi busa fi dir'i a cikin wato hannun riga ko kuma rigarki na addir'u ba ana rufin sulken yaki ba fal idafatu ilayhi nan idafa da an kai zuwa ga jibrilu an kace jibrilu zai bada da biwasitati sababiyya ta fuskar wato ta hanyar sababiyya kenan ta dalilin shine Allah subhanahu wataala ya bata wannan da shine abinda malam ya kawo to amma akwai qira'a da bai kawo da yace ta jamhuru ba kenan akwai qira'a li yahaba laki gulaman zakiya imam qalun wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga imam nafi' shi ya karanta li yahaba laki kuma a wani wuri bi khulfin anhu ya karanta li ahaba laki to in mun dauki ta inda ya karanta li yahaba laki shi kuma warsh ya karanta li yahaba wato laki sannan kuma akwai kira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub sun karanta li yahaba laki li yahaba sai zamanto labari yake ba su Allah zai baki da amma li ahaba laki ko zamanto hikaya ce Allah ya ce in ce miki ni Allah zan baki da ko ko a'a ni don in baki da ni Jibrilu saboda mi saboda da izinin Allah ne zai samu ya bata wannan dan ba wai shine zai bata dan kai tsaye ba wannan shine abin da an ka kawo karkashin wato wannan wato aya abin da za mu ƙara a nan za ku ga cewa ashe bayar da ɗa baiwa ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa komi kuɗin mutum da mulkin sa in bayar da ɗa sai kaga ya shiga cikin matsala a rayuwa mata ma ba su son auren sa sai wanda suke kuɗan wato abin da ke hannunsa to za mu ga cewa alqur'ani yana amfani da cewa ashe ba da ƴaƴa baiwa ce ta Allah Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir a cikin wato suratul shura sannan kuma Allah subhanahu wataala in yace ya bayar da sai yace ya bayar da shi ya bayar da baiwa ya yi kyauta wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila mun ba annabi ibrahim wato ishaqa da yaqub yaqub shi ma nafila ƙari ne domin mi domin ya zo bayan ne annabi ishaq nan nafila ba ana nufin sallan nafila ba a'a ita ma sallan nafila ana nufin ta nafila ce saboda ƙari ce akan farilla ya kamata mu fahimci wannan to almuhimmu dai Allah ne cewa ya ba da da zakariya ce fa habli min ladunka waliya Allah ka bani majibincin lamari da na gari yace habli min ladunka zurriyatan tayyiba a cikin suratu ali imran kuma yace habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani ashe ƴaƴa baiwa ce ta Allah subhanahu wataala to wannan yake nuna cewa ashe samun al'umma mai yawa ashe yana taimaka ma al'umma ta samu ci gaba domin nan za a samu masu baiwa da dama ashe yawan al'umma ba shine illa ba an gane ko Allah ya tunatar da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam a Makka suna yan kadan wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna yan kadan abin raunawa a bayan kasa wanda ya nuna rashin yawan su shi ya gadan musu da wannan yana da cikin dalilan da suka sa ana ganin ana iya karewa da su malamai suke malamai suke cewa shi yasa ma Allah bai umurci su da yaki ba a Makka domin an ce ai yakin za a kare da su ba su da yawa sannan kuma annabi Shu'aib ya tunatar da mutanensa a cikin suratu al-a'raf yace wazkuru id kuntum qalilan fakatharakum kutuna kuna yan kadan Allah ya waitar da ku ibnu ashur a karkashin wannan aya ka bayani bayani Allah ya basu abinci ya basu dama maniyin su yana da kyau da sun abin da za su samu yaya ashe yawan al'umma abu ne mai kyau ana buƙatar shi kuma in ka ɗauki waka ma a yanzu zaka ga haka mahi yawanci yanzu in ka dibi kasashen da ake cewa power a duniya yana daga cikin abin da suke alfahari da shi shine yawa misali in muka ɗauka a duniya China ta fi kowace ƙasa yawa kuma tana da yawan mutane sannan idan muka duba India tana da yawa ita ma power ce yanzu a duniya idan muka duba Pakistan tana da yawa power ce a duniya idan muka duba a nan Africa Nigeria tana da yawa an gane ko kuma ita ma fawa ce wato a nan Afirka. To kenan sai ya zamanto ashe yawa ba shine illa ba, amma menene illa mutane su yawa ba sa aiki, mutane su yawa ba sa da ilimi, mutane su yawa dukiyar ƙasa ya kasance ba a amfani da ita wajen aikin ƙasa sai dai waɗansu mutane su mamaye ta ko su sata cikin inda bata dace ba. To wannan shine abin da kamata ƙasashen musulmi mu dawo mu yi karatun ta natsu menene ya dace da mu, ya za mu tattalin dukiyar mu, ya za mu hana maƙiya wato na waje turawa su kwashe dukiya ya za mu yi mu hana wani wanda yake son ya biyayya ga turawa ya ɗauki dukiya al'umma ya za a yi mu buɗe kamfuna da dukiyar da Allah ya bamu ya za mu yi mu nemi ilimi ingantacce wanda za mu ɗauki nauyin kawunan mu don haka wannan mas'ala ce wanda ya kamata wato a abin nan nata shi yasa kullun su turawan ba sa son musulmi su yawa saboda ta yadda za su iya mallaka su a cikin sauki wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 646 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa talabal walada bi qawlihi ya aka yi shi zakariya ya nemi da ga Allah yace fa habli min ladunka waliya Allah ka bani waliyi majibincin lamari ai waladan salihan da wato afwan mas'ala ta 651 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qalat ya aka yi maryam tacce walam aku baghiya ban kasance ba wato mazinaciya karuwa kenan an kane ko wato karuwa albaghiyu kenan wato karuwa kenan suratu maryam aya ta 20 kuma karuwanci ana kiran shi ad-da'ara kuma ana kiran karuwa da larabci al-ahiru da ainun amma an ka ce al-ahilu da lamun ana nufin sarki in an ce al-ahiru kuma karuwa malam yace to walam taqul bagiyatan bata ce ba bagiyatan ma'a annahu wasfun mu'annath tare da cewa kuma ita mace ce kenan ya kamata a kawo ta'un in an ka ce muslimatun in za a ce mace sai a ce muslimatun amma ya an kai ta ce walam aku baghiya ba ta ce walam aku baghiya tamba tunda inda da ta'un sai sai a ce walam aku baghiya ta koma ha'un amma sai an ce walam aku baghiya ba kawo ta'un ba malin yace kulna zamu ce qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace lamma kana hadha al-wasf ghaliban ala nisa wannan sifa a larabci da ta kasance galibi ana itlaqin ta ne akan mata wa qallama taqulu al-arabu yana da wahala larabawa su ce rajulun baghiyun namiji mazinaci lam yalhaqu bihi alamatu ta'nif to su sami shi ta'un ta ta'nifi ba ijra'an lahu majra ha'id wato sun bi wannan kalma sun daukan mata uslubi sun gudanar da ita akan wato gudanarwa ta kalma ta ha'id haila tunda mace ita ke haila namiji bai haila kinan ba a bukata a ce ha'idatun ba dole bane sai in dai tana cikin haila to wannan ana iya sawa haidatun ma'ana ana nufin tana cikin halin haila kuma haila tana sabko mata wa aqir da kuma aqir ba a ce aqiratun an gane ko domin mace ta ake sifantawa da wannan ba namiji bai dauka kidan ba a bukata sai an kawo ta'un don a bambanta tsakanin namiji da mace to wa qala al-azhari shi kuma azhari yace mai tahqiqin wannan littafi a kasan littafi ya kawo nukta ta farko yace huwa abu mansur muhammad bin ahmad al-harawi ahadu a'immatil lugha wal adab al-mutawaffa bi khurasan ya mutu a khurasan hijira tana da shekara 370 shi kuma imam al-azhari yace nan kenan azhari ba ana nufin ba mutumin kasa azhar jami'atul azhar wato da ke kasan misr ba haka ake nufi ba anan malin yace to la yuqalu rajulun baghiyun ba a cewa rajulun baghiyun a larabci bal huwa mukhtasun bil muannath shi ma yana ganin kawai shi ba wai ma ana nufin ba ma wani lokaci yana da wahala a samu namiji shi a'a kawai ya bantu ne da mata shi a wajen shi kenan baghiyun kawai na mata ne walal kalimatu bal huwa mukhtasun bin nisa'i walamul kalimati kenan ya'un ita lamun ta wannan kalima wato ya unci in an ce lamun nan tunda babu lamun ana nufin a wazaninta fa'ilun ne baghiyun fa'ilun a cikin ilmu sarfi lamun anan ana nufin alwaznu kinan sai a ce lamul kalimati ya'un lamun kalima in an maida wazaninta a larabci cikin ilmu sarf ya unci yuqalu baghat mace ta yi zina tabghi tana zina tana fasikanci kenan ko kuma bagawun lokaci yana nufin yin zalunci فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله تنا يوم daga nan ya samu asalin mace ta fajiranci domin in mace ta yi zina ta zalunci kanta ta zalunci al'umma ta zalunci wato al'umma ta gaba ta zalunci musulmi kuma baga ana nufin wani lokaci mi kake bukata an gade ko baga shay'a ai qasadahu ya nuface shi sai an tantance mi ake son a ci malam yace to wa huya fa'ulun wagga kalima fa'ulun ne a wajen waɗansu malamai na larabci kenan sun ce wazanin ta fa'ulun na indal mubarrid a wani malami da ake kira mubarrid yace asluha baghuyun baghuyun baghuyun fa'ulun yace to qulibatul wawu ya'an sai an ka maida wawun wawun ta koma ya'un wa udghimat sai an ka sanya ta an gane ko cikin ya'un kenan tana wawun an ka maida ta ya'un sai ta zama to baghiyun wa kusiratil ghainu sai an kai gainun kasra dama tana baghuyun sai an kai mata kasra itba'an dan saboda ta bi ya'un sai ta zama to baghiyun fa huwa ka saburun wa shakurun kenan wannan kalma tana matsayin kamar saburun fa'ulun wa shakurun da shakurun fi adami dukhuli ta'i to irin waɗannan fa'ulun fa'ulun ba a sa musu ta'un rajulun saburun da imra'atun sabur ba a cewa saburatun duk da yake malaman majma'al lugha na alqahira sun ce ana iya sa ta'un don a bambanta amma ba larabci bane wanda an mafi fasaha wa qala ibnu jinni ibnu jinni ya ce to nan ibnu jinni ana nufin wani malami ne ake cewa ibnu jinni ba wai dan ana nufin iyayensa aljannu bane ko mahaifin shi aljani ko mahaifiyarsa aljana ko ko shi dan aljannu ne a'a ba haka ake nufi ba suna ne an kace mai ibnu jinni yana a cikin littafin shi fi kitabihi at-tamam a cikin littafin sa da ake kira at-tamam an gane ko da mu yana da littattafai kwarai da gaske masu yawa kuma daga cikin su akwai littafin sa al-muhtasab wanda ya taujihin qira'at wanda yake littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske malam yace hiya fa'ilun shi bai yarda da cewa kalma ta baghiyun ba fa'ulun ce a'a shi a wajen shi fa'ilun ne a wazanin ta kenan walau kana fa'ulan da ta zaman to fa'ulta yace laqila da an ce baghuwun baghuwun fa'ulun yace kama qila nahuwun anil munkari mutum mai yawan hani daga mummunan abu wanda ake aikatawa nahuwun kenan da sai a ce baghuwun malam yace thumma qila sai an kace hiya fa'ilun bi ma'ana fa'il kinan da an ka ce fa'ilun, wato fa'ilun ta zo da ma'ana fa'il ma'ana ta mai aikatawa. Fahiyya ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahama Allah qaribun tana kusa minal muhsinin ga masu kyautatawa nan ba a ce qaribatun ba an gane ko a cikin suratul araf aya ta 56 al muhsinin kuma su ne masu kyautatawa ya zo cikin hadisi al ihsanu an ta'budallah كأنك تراه فإن, فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما يضوء أتسين حديثي وعندما الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء ألا يربو تكيوتا تاوى أكن دكا كومي المحسنين دي المهم سوني ما سكيوتا تاوى ما سكيوتا تا أيكن سو دا مغانا سو دا أكيد سو دا معاملة سو دا, دا إبادة سو دا أبن دي كما دا حكا وقال الأخفش ولما لبن لغة أكي كرا أخفش يتي هي مثل ملحفة جديد وقا كلمة أنا أنفاني تكما ملحفة ني milhafa kamar abin da ake lulluɓa da shi jadidun wanda yake sabo faja'alaha bi ma'ana maf'ul shi yace to ita ko wato kenan eh kamar fa'ilun na amma bi ma'anal maf'ul ba bi ma'anal fa'il ba in an ce bi ma'ana fa'il fa'ilun tunda shi fa'ilun bai bambantawa shin bi ma'anal fa'il ne yana nufin wanda ya aikata ko ko bi ma'anal maf'ul ko ko wanda an ka aikata abu akan sa yace wa qila wasu malamai sun kace innaha lam ya kul baghiyatan kenan Allah bai ce ba tunda magana ce ta Allah ana danganta shi zuwa ga Allah saboda maganar Allah ce alqur'ani kuma Maryam ba da larabci take magana ba kuma ana iya danganta abin zuwa gare ta saboda ma'anar maganar da gare ta ta fito wa qila an kace inda malam ya kul baghiyatan abin da yasa Allah bai ce baghiyatan ba a cikin alqur'ani mura'atan li baqiyati ru'usil ay saboda an hankalta ma sauran ayoyin busu kari da ta'un ba kenan sai an ka ɗauke shi tun daga farkon surar yadda abun ya kare da fatatai da fatatai ne sai an kai mura'a cikin wannan kenan mura'a ce lafziyya akwai mura'a ta, ma'ana a kiyaye ma'ana kuma akwai mura'a ta lafziya ta lafazi kuma malamai suna ganin babu matsala ana iya hada su gaba daya da lafazin an hankalta mishi domin qur'ani mu'jiza ne ta fuskar lafazinsa lafuzzansa kuma mu'jiza ce ta fuskar ma'anarsa ba a iya kawo lafuzza irin na alqur'ani da uslubinsa kuma ba a iya kawo ma'ana irin ta alqur'ani kenan sai ce to shi a wajen shi bi ma'ana maf'ul kin ne kenan wasu kuma sun ce a'a ana iya kawo ta'un amma saboda sauran ayoyin na gaba da baya sun kare da fatata ne sai an ka hankalta ma wannan kaga fada in kunta taqiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahbaraki ghuraman zakiyya قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك قوة الساقط عليك لسورة رؤي وتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كنا دوكا إرو أن آيون دي أقبانتا دا كرشي سنة زمن توا wato kamar abu ne iri ɗaya shi yasa an ka hankalta ma wannan to wannan shine abin da malam ya kawo abu na ƙarshe wanda zan iya cewa shine cewa kenan fa'ulun wani lokacin kamar a ce saburun yana iya zakkuwa bi ma'anar fa'il ko ko bi ma'anar maf'ul shi yasa wadansu suke ganin shi fa'ulun in ya zo bi ma'anar fa'il kenan wanda ya aikata sabirun to ba abin ta tsakanin namiji da mace sai a ce rajulun sabur imra'atun sabur amma in fa'ulun yazo da ma'ana ta maf'ul shine suke ganin ana iya bambantawa mace sai a ƙara mata ta'un namiji kuma ba a ƙara mishi ta'un to shi kuma fa'ilun kishiyar wannan ne ina fatan ana fahimta ta ma'ana in an ka ce fa'ilun kamar qatilun mutumin da an ka kashe ma'ana maktul to shi ko nan ba a bambanta tsakanin namiji da mace sai a ce rajulun qatilun da imra'atun qatil shi wato fa'ilun wajen maf'uli na amma in ya zama to fa'ilun ne bi ma'anar fa'il to nan suka ce ana bambantawa tsakanin namiji da mace kuma malaman majma'al lugha al-qahira suka ce a'a babu matsala kawai duk a sa ta'o'in ana son a bambanta ma a huta ba sai an shiga cikin wani bayani ba su a wajen saboda sauƙaƙa yaren larabci mai so ya koma cikin tashihatun lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya kuma ya koma cikin littafin Al-Qararatun Nahwiyya wa Tasrifiyya na Khalid Al-Usaimi da sauran littattafai da aka yi akan wannan to wannan shi ne abin da sun ka kawo karkashin wannan na rashin shiga ta'un sannan kuma malamai suke cewa ita ta'un ko da ba a sa ta ga mace ana iya sa ta ga mace in tana cikin halin abin shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratu wato alhajji yake cewa yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at kaga kullu murdi'atin dukkan mace mai shayarwa sai kashi da ta'un bai ce kullu murdi'in ba tare da cewa ko namiji baya shayar da da ya bashi mama ta fuskar wato kirjinsa kenan yana iya shayar da shi ta fuskar abin da ake kira biburon wannan roba da ake sawa amma dai ta fuskar ya bashi nono ai baya bashi nono to me yasa aka kawo ta'un suka ce saboda a nuna tashin alkiyama tashin hankali ne mai girma tana cikin halin bayar bashi nono sai ta watsar da shi ka kusan bala'i ya kai bala'i ina fata ana fahimta ta kuma ta'un din nan tana da ma'anoni daban-daban ana iya bincike akan shi a cikin yaren larabci ta'un tana zakkuwa lil mubalaga kaga sai a ce mutum al'allamatu babban malami ba ana nufin babban masani ba mace a anan al'allama babban masani an ƙara ta'un ne lil mubalagati kaka ce mace ake nufi sannan ta'un tana zakkuwa lit tafriq bainar zakari wal unsa dan abin banta tsakanin namiji da mace muslimun da muslimatun sannan kuma lokaci ta'un tana iya zakkuwa cikin abu biyu don ta bambanta su ta nuna fi'illan ba guda bane ina fata ana fahimta ta wato ma'ana in mun ka ce alhamilu to nan idan muna nufin ɗaukar ciki to bai buƙatar ta'un domin namiji baya ɗaukar ciki hatta da waɗannan ƴan maɗigo da ƴan auren jinsi ɗaya babu yadda za a yi ƙato shi ɗauki ciki sai dai ya ɗauki bala'i cikin dubura shi mani ya zo ya zan tsutsa ya ciccinye jijiyoyin dubura gaba ɗaya sai ya zama to kashi yana zuba ya samu lese fasi sai an nema mishi kush amma in an ka ce alhamil ana nufin wanda ya ɗauki abu da hannunsa ko ga kansa to nan sai a ce hamilun da hamila don akwai namiji akwai mace kenan hamilun bil yadi ko hamilun ala zahrihi ko hamilun ala ra'sihi mace ita ma hamilun bi yadiha ko hamilun bi ra'siha ko hamilun ala zahriha ke zama to hamilatun hamilatun hamilatun na ana bambantawa amma inda ciki ne sai a ce imra'atun hamil mace wadda tana da ciki to kaga dan ba dole sai an sa ta'un ba amma in ana nufin tana dauke da cikin to ana iya cewa imra'atun hamila dan a nuna cewa a wannan lokacin akwai ciki tare da ita mas'aloli ne waɗanda suna da alaka da wato lugha wani lokacin muna kawo su saboda amfanin yan uwa kuma saboda waɗanda ba su yi zurfi ba cikin sanin larabci su zo cikin qur'ani akwai kuskure kaza musamman makiyan addini waɗanda ta ko ina sai sun yi kokari sun kawo su ce akwai kuskure cikin qur'ani akwai kuskure cikin hadisi ko su ce bai dace a aiki da hadisai ba ko bai dace a aiki da alqur'ani ba almuhimmu dai suna kawowar wato shubuhat ya kamata a karanta waɗannan shubuhohi ta'silan wa tatbiqan ka'idodin da suke bi wajen karatar da alqur'ani da kuma a wani a wani hadisi ko a wata aya sun ce kaza a aya kaza sun ce kaza a hadisi kaza wannan babi ne mai faɗi na shubuhohin da suke kawo domin shubuhohin suna da yawa a fage daban-daban waɗanda ake sukan musulunci da su wato shubuhohi na fuskar jagoranci wato siyasa kenan shubuhohi na fuskar wato addinin mu rayuwar mu ta yau da gobe wato ijtima a zamantakewa shubuhohi game da mata shubuhohi game da yara shubuhohi game da wato malamai shubuhohi game da wato abin nan ilimi da tafiyar da ilimi da aikin mata da kaza da kaza shubuhohin suna nan dubbai ana iya kuma bincike kansu Allah ɗaya san iyakarsu wannan mun dan basuwa ne cikin kowane fage na rayuwa cikin kowace ministry za ka suna kawowa shubuhohi na abin da ya shafi wayewar musulmi ana cewa musulmi bisu wayi ba to menene ake nufi da wayewa abi kafirai shine wayewa ko ko abi Allah shine wayewa kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ana bincike kansu don wayar mutane da kai shubuhohi kan abin da ya shafi geography iyakokin da suka shata me yasa ake samun yaƙe-yaƙe sun raba al'ummomi daban-daban ta fuskar tarihi sun rike tarihin sun rubuta shi da yaren su suna turo muna bala'i kuma suna jiran in waɗanda sun tarihin sun mutu su yaɗa wasu shubuhohi don a tayar da fitintunu daban-daban ga shubuhohi game da abin da ya shahi wato ilimi jirgi na sararin samaniya su ce sun je cikin wata su ce sun je sararin samaniya su ce wani lokacin babu sama kawai wani sarari na akwai gashi nan dai abin yana da yawa ɗaliban ilimi sai mun zage damtse wajen bincike da yin raddi na ilimi kuma tare da nasoshi da kuma fahimta ingantatta ba wai kawai abu ba a faɗi magana kawai don saboda ana son a faɗa to wannan shi ne abin da zan iya cewa a ƙarƙashin wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 652 malam yace fa in kila idan aka ce ma kana huznu maryam menene ya kasance bakin cikin Maryam an gane ko wa qauluha da fadatta ya laitani da tace ya kai cona mitu qabla hadha da na mutu kafin wannan yini ko kafin wannan al'amari wa kuntu nasiyan mansiya da na kasance nasiyan abinda an kamanta mansiyan wanda yake amince da shi wa lokaci mai tsawo kenan abu wanda bai da wata kima wanda ana zafin mantawa da shi malam yace ali faqdi ta'ami shin saboda ta rasa abinci ne wash sharabi da abin sha an gane ko hatta tasalla bisariyi wato warrutabi kina hatta tusla an gane ko ha'a yi lallashinta ko ko ko hatta tasalla kinan ta tasalla ne an ka shafe ta'on daya abin yana iya duka amma hatta tusla ha'a wato da sinun na ba da sadon bai an ce tusla an kada ta cikin wato wuta kinan an kona ta da wuta amma an ka ce tasla da sinun ko tusla ya kamata a ce an yi mata lallashi daga tasliya ne bisariyi an gane ko da wato ruwa masu bubuguwa daga ƙasa war rutabi da kuma wato ƴaƴan itace na dabino ɗanyu kenan abinda ba shi ke cewa ɗanyun kaya am kana li khawfin an yattahima ha qaumuha shin maryam ta faɗi wannan koko dai ba da rashin abinci ba da abin sha saboda bakin cikin mutanen ta za su tuhumce ta bi fi'il fahishati su ce ta aikata alfasha bi yasa take yin wannan bakin ciki malam yace kul da zamu ce kana huznuha huznuha bakin cikinta ya kasance ne limajmu'il amraini saboda waɗannan abubuwa guda biyu wa huwa ma zakartum abinda an ka ambata an gane ko yace to ko wajadbu makaniha an gane ko da kuma wurin da take ya kasance jadb kafaffen guri ne babu ruwa an gane ko ya hoke kenan allazi wulidat fihi ko ko a ce hili ne fallau alladhi waladat fihi wanda ta haihu cikin shi fa innahu lam yakun fihi ta'amun wala sharab babu abinci babu abin sha a wannan wuri wala ma'un tatatahharu bihi babu ruwan da za ta yi tsarki da su wa kana ijra'un nahri fil makan al yabis malan ya kasance guda yace wa kana ya kasance ijra'un nahri gudanar da ruwa fil makan al yabis a wuri wanda yake busasshe kamar sahara kenan inda babu ruwa alladhi lam yuhad fihi ma'un wurin da ba a saba samun ruwa a cikin shi ba wa ikhrajur rutabi a fitar da ƴaƴan itace wato danyu ƴaƴan itacen dabino danyu min ash-shajarati daga icce al-yabisati iccen da ya bushe tunda iccen har ya riga kututturen dabino ne ya bushe yace to dafi'un abu ne wanda zai tunkuɗe li jihatayil huzni an gane jihataini na sai an kace jihatayil huzni saboda an yi idafa da musanna da jam'u mudhakkaru salim ana shafe nunun kinsu ayi musu idafa al-muslimuna sai a ce muslimu Niger musulmin kasar Niger misali ba a cewa muslimuna Niger sannan kuma in mutum biyu ne sai a ce muslimai Niger ba a cewa muslimai Niger to an ka ce li jihatayyi al-huzni ba a ce li jihatayni al-huzni ba an shafe nunun kaka ce kuskure na dan wani sai ce li jihati al-huzni a li jihatayyi al-huzni ga waɗannan wato jiha guda biyu ko mu ce bangare biyu na bakin ciki na rashin abinci da kuma abin sha da kuma ta fuskar za a tuhumce ta su ne wato bangare guda biyu malam yace amma daf'ul jadbi abin da ya shafi tunkuɗe mata wato kafewar ruwa fa zahirun ai zahirina domin tana cikin damuwa wa amma dafa huzni tuhmati amma tun kuɗe bakin cikin tuhuma fa min haythu annahuma mu'jizatani domin waɗannan abubuwa mu'jiza ne guda biyu tadullani qaumaha ala ismatiha waɗanda za su nuna ma wannan matar wato bata yi laifi ba shine ala ismatiha wa bara'atiha da kuma kubutar ta bata aikata komai ba min su'i daga abinda yake mummuna wanda ake zargin ta aikata ko a zarge ta ta aikata wa anna Allah ta'ala sannan kuma a san cewa Allah subhanahu wata'ala qad khassaha ya keɓance ta bi umurin ilahiyya da waɗansu al'amuri al'amura na Allah kharijatin anil ada waɗanda sun fita daga al'ada ta yau da gobe khariqatin laha sun tsaga wannan al'ada shine kharaqa shi ya tsaga shi ma'ana abu ne wanda al'ada bata gudana ba ana ganin shi tana da karama kenan fatabayyana lahum sai ya bayyana gare su anna wiladataha haihuwar maryam min ghairi fahlin ba tare da namiji ba laysa bi bid'in ba abu bane wanda yake abin ban mamaki min sha'ani hana sha'aninta ba abu ne farko na ban mamaki wanda anka gani tunda tun kafin ma wannan ta kasance tana samun abinci daga wajen Allah har zakariya ya tambaye ta ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wala ba'idun fi qudratillah ba kuma abu bane wanda wala ba'idin fi qudratillahi ta'ala ba abu bane wanda yake yayi nisa a cikin kudura ta Allah an gane ko al-mukhriju fi lahzatin wahida wato Allah ya fitar a cikin lokaci daya ar-rutaba Allah ya fitar da ƴaƴan dabino aljaniya wato ninannu waɗanda sun nina minan nakhlati daga itanya al-yabisa ta ta bushe wal mujri an gane ko kuma Allah shine mai gudanar da ruwa daga ajra yujri ne kenan jara yayi gudu ajra ya gudanar da shi wal mujri lil ma'i Allah shi ya gudanar da ruwa bagtatan kwatsam lokaci ɗaya fi makanin lam yuhad fihi a cikin wurin da ba a samu irin wannan ruwan ba ba a saba samun ruwa ba a wannan wuri kenan Allah da ya fitar da ruwa a wannan wurin da ba a saba gani ba ya ba da itacen da bino waɗanda ba a saba samun su ba icce da bino busasshe aga ya koma danye to ai wannan yana nuna mu'jiza kenan haihuwarta dan babu da babu babu miji wannan ba abun mamaki bane Allah yana iya yin haka malai yace to shi saboda haka aka wato fitan mata da wannan a cikin wannan hali domin in ba haka ba Allah subhanahu wataala wato in ya ga dama tana iya wato samun ƴaƴan dabino ba tare da ma sai an zancen icce ba ko wani abu kawai a kawo mata su ina fata an fahimce ni shi yasa ma sha'ir yake cewa to wannan ya nuna cewa dan adam ya kamata ya aiki tare da cewa ta wahala amma sai an kace ta jijjiga icce an gane ko da Allah ya so ya ce da kawai ce mata zai yi ga ƴaƴan itacen an gane ko to kuma Allah subhanahu wataala abin da ya ga dama yake aikatawa wato alam tara anna Allah qala لمريم وهزي إليك تساقط الرب الرطب ولو شاء أن تجنيه da Allah ya so kenan ta samu ƴaƴan itace da ya kawo mata su sai dai abilla wallahu ba sha'a yaf'alu abinda Allah yake so shi yake aikatawa akwai baitutuka kan wannan ina fata an fahimci to eh kuma abin da ya kamata mu fahimta a ƙarƙashin wannan karama ta Maryam Allah ya bata ba wai iddi'ai ne take tace tana da karama ba daga wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma nasoshi sun tabbatar da wannan karama sannan kuma Allah da ya fitar da wannan itacen a lokacin da su dace ba galibi abu ne na Allah in ya gada ma sai ya fitar da abu a cikin kishiyarsa kaga wuta tana kona dan adam amma Allah sai ya sa ta koma mai sanyi ga annabi Ibrahim qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kaga bata kona shi ba dan a nuna maka hutar ba ta da tasiri sai idan Allah subhanahu wataala ya so ta yi tasiri To kenan ‘yan uwa musulmi abin da ya kamata mu fahimta a nan shine cewa wato kamar abubuwa suna iya zuwa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ga dama ko da akwai asbab akwai al-zahira waɗanda muke gani misali akwai al-asbab al-khafiyya waɗanda suke ɓoye waɗanda inda Allah ya ga dama sai ya fitar da abu a cikin kishiyar abin da ba shine aka aka wato saba ba kun ga annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim wuta ta zamanto sanyi sanyi kuma mai aminci gare shi sannan kuma a cikin icce wanda yake danye sai Allah ya fitar da wuta allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara kaga kuma nan cikin busasshe ne kamata a sa tsammanin wutar za ta fito sannan kuma idan muka duba cikin wuta ma wani lokaci sai ka iske wato cikin ruwa sai ka iske wuta ta tashi wanda kuma cikin manyan manyan tekuna na duniya za ku gani galibi akwai wuta karkashin su kamar yadda bincike na duniya to yanzu na zamani yake yake bayyanawa sannan Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy yana fitar da mai rai daga cikin yukhrijul hayya minal mayyit ya fitar da mai rai daga cikin matacce ya fitar da wa yukhrijul mayyita minal hayy ya fitar da matacce daga cikin mai rai an ce ko ya fitar da tsuntsu cikin kwai ya fitar da kwai cikin tsuntsu wasu kuma suka ce a'a kafiri cikin musulmi musulmi cikin kafiri da dai sauransu abinda Allah ya gada shi ke aikatawa kuma in ya gada ma ya fitar da mai rai cikin mai rai ya fitar da kuma matacce cikin matacce da haka dai waɗannan abubuwa babu wani abin mamaki gare su Allah yana da iko yana da kudurar da zai aikata abin da ga dama don haka shi yasa ita wato Maryam Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da wato wannan abu gare ta don haka wannan ba wani abin mamaki bane ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta ɗari shida da hamsin wato da uku kenan malam yace fa in qila idan aka ce kaifa amara hajibrilu alaihi salam ya aka jibril ya umurce ta idza ra'at insanan idan maryam ta ga wani mutum an tukallimahu ta yi masa magana ba'da nadhi bayan kuma ta yi rantsuwa ko a ce ta yi alwashi bisukuti ta yi shiru kuma bayan ya ce ta yi magana kuma ce ta yi shiru bi qawlihi da ya ce fa in ma tarayinna idan kika gani wato abin nan tarayinna ne an ka ce fa in ma tarayinna an yi hasu kenan min albashari ahadan in kika gani daga mutane namiji kenan daga cikin mutane ahadan wani mutum kika hadu da wani mutum suratu maryam aya ta 26 wa zalika khulfu khulfun fi nazari idan ko ta yi magana an ka ce ta ce fa quli inni nazartu lirrahmani sawman to ai ta saba ma khulfun fi nazari ta saba ma rantsuwar da ta yi qulna za mu ce inna ma amaraha bi zalika abin da yasa jibril ya umurce ta da wannan li'annahu tamamu nazariha domin wannan shine cikar alwashinta fa innaha lam takun ma'muratun bi nadhrin mutlaq as-sukut ba an umurce ta bane da tayi wato alwashi na mutlaq as-sukut tayi kawai ci gaba daya an gane ko a yan akwai darura ta magana sai tayi magana hatta yandarija fihi al-kaffu an adh-dhikri wat-tasbih wad-du'a ba wai ana nufin ba shine har ya shiga karkashin wannan alwashi da tayi shine yandariju tahta yandariju fihi al-kaffu an adh-dhikri ta kame daga ambaton Allah wa tasbihi da tasbihi wa du'a da addu'a wa nahwi hada abin da ya kama da haka bal bi nadhri sukuti a'a tayi alwashi ne wato na kawaici an taklimil insi ne mutane magana amma abin da ba yi mutane magana ba tana da shi malam yace to wa idza kana tamamu nadhriha idan ya zamanto cika alwashin ta bi qawliha ta ce falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi ma wani dan adam magana ba suratu maryam la takunu mukallimatan li insiyin ba za ta yi ma wani mutum magana ba ba da tamamin nazari bayan ta cika alwashinta kinan cika alwashinta ne ta ce falan ukallima yauma wato insiya daga nan zai cika kinan sai zaman to ta yi abin nan to wannan shi dai ne abin da wato malam ya kawo to kafin mu je karkashin wannan nan an ce kuma falan ukallima yauma insiya ba za ta yi ma wani mutum magana ba na akwai mas'ala guda biyu mas'ala ta farko shine mas'ala ta wato aqida shine waɗansu kamar mu'tazila kamar yadda muke kawowa da Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka gane ba suka ce har abada ba za a ga Allah ba saboda su wannan shi yasa ake kiran wannan lan i'tizaliya ta mu'tazila to malamai suke cewa lan ba tana nufin har abada ba dubin gashi nan Maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya an gane ko ba zan yi magana ba al yawma sai ta kayyade shi da wannan yini kaga wannan ya nuna cewa al yawma an kayyade shi da yini lamba tana nufin har abada ba waɗansu kuma suna ganin a'a lan in ta zo ne da har abada shine take nufin har abada ma'ana in an ka kawo lan an ka kawo abadan to sai ta zama tana nufin har abada malamai suka ce duk da haka hatta da lan da abadan in sun haɗu in akwai nasin da ya nuna ba har abada ake nufi ba to ba har abada ake nufi ba misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara in ka diba cikin tafsiri na Abdul Qadir Shaybat al-Hamd yake cewa Allah ya ce bani Isra'il qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min duni an-nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa lan yatamannawhu abadan a cikin suratul Jumu'a wala yatamannawnahu kuma nan cikin bakar abin da yasa an ka kawo landa tafi karfi in ji malaman balaga saboda sun yi iddiayin su kadai da aljanna can kuma sun yi iddiayin su kadai ne waliyan Allah to kuma wannan iddiayin na, na cewa su kadai ke da aljanna ya fi karfi bisa ga na wato cewa su kadai ne waliyai shi yasa ce walan ya tamannahu can kuma ce wala ya tamannaunahu har da da balaga kenan to almuhimmu dai Allah ya ce bani Isra'ila walan ya tamannahu abadan ba za su taba burin mutuwa ba har abada kaga galan ga kuma abadan sun haɗu to duk da haka kaga ya nuna cewa ba za su taɓa guri mutuwa ba har abada to malamai suka ce a'a in an samu nassi wanda yake nuna cewa ba har abada bane ba har abada bane domin a kiyama kafirai za su yi burin mutuwa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratu az-zukhruf wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk kaga za su kire maliku mai tsaron wuta mala'iki kenan suka ce ubangijin kai mana hukunci ya kashe mu to ka gani kenan yanzu misali kafiran bani isra'ila suna ciki kuma gashi an ce walan yatamannahu abadan kenan kaga lan da har abada in akwai nasin da nuna ba har abada ake nufi ba ba har abada ake nufi ba balantana lan ita kadai da yace lan tarani da haka wannan akida ce ta kokarin kore wato nasoshi na alqur'ani domin Allah ya nuna cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da husna kyakkyawa wa ziyada da kuma ziyada shine Allah subhanahu wataala zai sa su ganshi a ranar tashi alkiyama sai a kore wannan tafsiri na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a kawo tafsiri na ilmul kalam wannan shine mas'ala ta farko mas'ala ta biyu kuma da ta ce falan ukallima al-yawma ba zan yi magana ba sannan kuma mi fa asharat ilaihi kuma sai ta yi ishara to shin nuni magana ne ko ku ba magana bane to malamai sun tattauna kwarai da gaske kadiba cikin tafsiri na adwaul bayan fi idahi alquran bil quran na ash-shaykh al-allamah al-qurani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin domin mutun yana iya magana da bakinsa kuma yana iya magana da hannunsa yayi ishara domin mutumin da ya nuna eh da kanka ma kana iya ka nuna in ka daga kanka ka nuna eh in ka jujjuya kanka ka nuna a'a baka yadda ba to kenan ko da hannu ana iya magana ko kuma ka yi ishara shin ishara magana ce ko ba magana ba malamai sun tattauna akan wannan mas'ala amma kuma an kawo maganganun malamai da sauransu gashi nan ta ce ba zan yi magana ba kuma ta yi ishara kenan ishara ba magana ba ce wadansu kuma suka ce a to ai ishara tana ba da ma'ana sai aka je tsaka tsakiya idan mutum yana da izinin yayi magana to in yayi ishara ba za a dauke ta magana ba in ana neman fassara in abin ba a fahimce shi ba dole sai ya mi sai ya magana da bakin sa idan mutum kurma ne to babu zancen a ce sai ya bude baki ya magana don har duniya ta tashi ba zai samu yin damar magana ba sai dai in Allah ya maido masa bakin sa kenan nan shi kurma bakin sa wato shine isharar da zai yi ita ce maganar sa to sai dai kuma abubuwan da ake ganin cewa to in bai iya rubutu in yana iya rubutu sai ya rubuta an huta to abinda ba a fahimci abinda kurma yake son ya nuni da shi ba ko ko abin da mutumin da yana iya magana da bakinsa ba a fahimci abin da yake so da shi ba to nan dole sai yayi magana da bakinsa shi ko kuma in yana iya rubutu sai ya rubuta shi yasa malamai suke cewa to waɗansu abubuwa waɗanda suna buƙatar sai an tabbatas to ishara ba ta isa idan ya iya rubutu sai ya yi rubutu domin kurma zai iya sakin matarsa to in ya sake matarsa ai bai ci ya sake ta da baki ba to ya za a yi suka ce to nan saboda lalura za a hankalta mu cewa ya sake matarsa kuma ba muna cewa ne a sake mata ba misali ne kawai mun ka kawo saboda kada mata su ce muna son a sake su to wannan shi dai ne wannan mas'ala tana da faɗi kwarai da gaske ɗalibin ilimi zai iya kuma ba ya bincike ta wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne sai mas'alar mu ta gaba shine mas'ala ta 654 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wato man kana fil mahdi sabiya inda sun ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya da an kace fa asharat ilaihi sai Maryam ta yi nuni zuwa gare shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yin magana ga wanda ya kasance cikin tsumman goyo sabiyan yana yaro suratu maryam aya ta 29 wa kullu ahadin kana fil mahdi sabiya dukkan mutum kuma kowane ya kasance cikin tsumman goyo kenan a lokacin da yake jinjirin sa to menene an ka kebance annabi Isa da wannan shine abin da ake son a ce me yasa aka kebance shi shi da cewa ya zama to cikin wannan halin shine wato abin tambaya anan malin yake cewa ƙulna za mu ci kana huna za'ida ita kana huna za'ida in an ce za'ida kamar an ƙara ta ne amma ba ana nufin akwai abin da aka ƙara a cikin alkur'ani ba wasu ce za'ida wasu ce sila amma ana nufin an kawo ta ne don ƙarfafa wata ma'ana ba wai don saboda ba ba a da buƙatar ta ba wa sabiyan yace mansubun alal hali shi sabiyan wato hali ne matsayin hali yake kinan fil asli a cikin yaren larabci la ala annahu khabaru kana kinan shi ba khabaru kana bane taqdiruhu za a ce kaifa nukallimu man fil mahdi ya za mu yi magana da wanda ko ya za mu yi magana da wanda yake cikin wato tsumman goyo fi hali subahu a lokacin da yake jinjiri waqila waɗansu malamai suka ce a'a kana bi ma'ana waqa'a ita ga kana bi ma'ana waqa'a tana nufin abu waqa'a ya abku wa wujida an same shi kenan wa sabiyyan mansubun alal wajhi alladhi marra kenan sai zaman to shi sabiyyan nan hali ne domin akwai kana tamma akwai naqisa ita kana tamma ita ce wadda ba ta da bukatar khabar an gane ko wa in kana zu usratin fa nadhratun ila maisara sai a kaddarta waqa'a kenan wa in waqa'a in an samu ko wa in wujida in an samu an gane ko ko in ya abku kenan sai ya kasance ita ce ake kira tamma sai a kaddar a kawo waqa'a wurinta ko wujida amma idan ya zamanto naqisa ce wadda tana bukatar mubtada da khabar an gane ko sai ya zamanto kenan ita wannan ba a kawo wujida wurinta ba a kawo waqa'a wujinta an gane ko kenan kanal muallimu rahiman malami ya kasance mai jin tausayi ga ɗalibansa to kaga ba a cewa wato wannan a kaddara mata waqa'a almuallimu rahiman sai dai a batta a matsayin tana buƙatar wato khabar to in ya zaman to kana tamma ce to sunan da ya zo mai nasaba bayan ta hali ake yi ake wato i'rabinsa kenan yanzu in muka ce kana almuallimu rahiman sai muka ce kana tamma ce ba naqisa ba to sai mu ce almuallimu shine wato is wato fa'ili na kana tamma shi ko rahima sai zamanto hali ne ba wai is khabaru kana bane in ta zamanto tamma bayani ne wanda yake akwai shi cikin yaren larabci ɗaliban ilimi da malamai sun san da wannan to wannan kenan sai zamanto ita kana wato bi ma'ana waka ya kasance ba wai ana nufin ya taba kasancewa ba don kowa ma ya taba kasance kenan wanda ya abku yanzu shina cikin tsumman goyo shi zamu yi ma magana shi ne wadansu malamai sun kace wallahu ta'ala alam kenan ba ana nufin a wancan lokaci ba tunda shi annabi Isa misali kana ba ya kasance ba ina fata an fice tun lokacin da ake son ai magana din ba wai ya kasance bane yana cikin tsumman goyo ne sai dai in ya zama to nan kana ya kunu ake nufi yana kasancewa ko ko kana can da ta ɗauko shi ya kasance cikin tsumman goyo kuma bai fita ba sai zama to shine an nufi da kana fil mahdi sabiya wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 655 malin yace fa in qila idan aka ce khitabut taklif an gane ko in aka ce khitabut taklif shine magana ta ubangiji wanda ya dora maka wani abu akwai khitabul wad'i cikin ilimin usulul fiqh shine bayani na ubangiji amma wanda ba a dora maka wani abu ba Allah ya sanya wani abu ya zamanto alama ta wani abu misali Allah ya ce aqimis salata ka tsayi da sallah liduluki shamsi a lokacin da rana ta karkata to kaga karkatar rana ba aikin ka bane aikin Allah ne sunan shi khitabul wad'i na alama ce Allah ya nuna maka ta lokacin da zaka yi sallah don kai ka dan ka sa rana ta hito ko ta fadi ko ta karkata shi ko aqimis salata ka tsayi da sallah to shi wannan umurni ne Allah ya yi ma nan ba khitabul wad'i bane nan khitabut taklif ne don kai kana iya tsayi da sallah ya kamata mu fahimci irin waɗannan maganganu to malam yace fa in kila idan aka ce khitabut taklif magana ta Allah wanda ya dora mu bawa wani aiki fi jami'i shara'i a dukkan shari'o'i innama yakunu ba'da al-bulugh irin wannan yana kasancewa ne bayan mutum ya balaga au ba da tamyizi ko ko bayan mutum ya rarrabe bainan tsakankanin al'amura ya san taho ya san tafi ya san bari an gane ko au ba da tamyizi wal qudrati ala al fi'l al ma'mur bihi ko ko mutum ya samu ikon aikata abinda an ka umurce shi da shi wa Isa alaihi salam shi ko annabi Isa alaihi salam kana radian ya kasance wato yana shan mama wato abin reno ne fil mahdi a cikin tsumman goyo fa kaifa khutiba bis salati waz zakati ya an kace wato ai masa magana da cewa yayi sallah kuma yayi zakka hatta qala hayyacci wa ausani bis salati Allah yayi min umurni da in yi sallah waz zakati kuma in bada zakka ma dumtu hayyan matuƙa ina raye ma waga masdariya ce zamaniya kenan muddatu wato wato muddatu hayati tsawon rayuwata waɗansu sai malamai suka ce ƙulna malam ya ce sai malamai suka ce ta'khirul khitabi jinkirtar da bayani da umarni na ubangiji ila ghayatil bulugi har zuwa lokacin da mutum ya kai lokacin da zai balaga wa ghairiha da waninta inna ma kana li yahsula li yahsula al-aqlu wat tamyiz kina inna ma kana wannan umarni ya kasance ne li yahsula al-aqlu har sai lokacin da hankali ya tabbata wa tamyizu da rarrabewa tsakanin abu wanda anka umurce ka da shi da wanda anka hane ka wa Isa alaihi salam shi ko annabi Isa alaihi salam kana wajidal aqli an gane ko yana da cikakken hankalinsa a wannan lokacin wa tamyizi tam yana bambantawa cikakkiyar bambantawa fi tilkal hala a cikin wannan hali an gane ko fatawajjaha nahwahu al-khitab kenan sai wannan al-khitabu wato bayanin Allah ko umarnin Allah fata wajaha ilayhi sai fuskantu zuwa gare shi an yaf'alahu ma ya aikata waɗannan abubuwa guda biyu sallah da zakka idza qadara ala zalika idan ya samu ikon yin haka wali hadha qila shi ya sama ne yace aka ce innahu utiya nubuwata an ba annabi Isa annabta fi sibahu a lokacin da yake wato jinjiri aidan kuma to nan da ya kawo aidan yake nufi saboda an faɗi cewa shi zakariya shi ma yahya shi ma an bashi wato annabta don Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiyya to kenan shi ma Isa sai ce aidan shi ma kenan an faɗi haka shi yasa ya kawo kalma ta aidan duk da yake ba kowa zai fahimtar wannan ba to malin yace fa in qila idan aka ce az-zakatu ita zakka inda ma tajibu alal aghniyai tana wajaba ne akan mawadata wa Isa alaihi salam lam yazal faqiran annabi Isa bai gushi ba yana talaka la bisa kisa in yana sanya kisa dan bargo kenan muddata maqamihi fil ard iya tsawon lokacin da ya bisa doron kasa kafin Allah ya dauke shi an gane ko wa ilm wa alima Allah zalika min halihi Allah ya san wannan daga halin shi don Allah ya san halin da zai kasancewa to fa kaifa awsahu biz zakati ya kuma Allah ya mai umarni da zakka ya san ba zai bashi dukiyar da fitar da zakka ba qulna malin yace al muradu biz zakka abinda ake nufi da zakka huna taskiyatan nafsi shine zakka ta tsarkake rai wa tathiriha an gane kuwa tathiruha min al-ma'asi ka tsarkake rayuwarka daga sabon Allah la zakatal mal ba zakata dukiya ake nufi ba shine abinda ake son a ce to shi yasa ma za ku ga zakka an yi sabani wajen malaman tafsiri shin an farlanta ta ne a Makka ko ko an farlanta ta ne a Madina domin Allah subhanahu wataala a cikin suratul fussilat kuma makkiya ce cewa wailul lil mushrikin kalima azaba ta tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakka wadanda ba sa ba da zakka to kaga kenan ko nan makka ne kuma ana zancen zakka wadansu suka ce nan yu'tuna kuma an ce bayarwa wadansu malamai suka ce to kenan a makka an ka farlanta zakka amma ba an barta ba a tantance ba mi za a bayar an bar bayu da zaɓi su ba da gwargwadon abin da za su iya bayarwa amma da aka je madina ne sai an ka tantance aka ce to ga abin da za a bayar aka zo aka yi bayanin zakar kuɗi kaza zakar dabbobi kaza zakar abin noma kaza shi yasa malamai suka yi bayanin wannan kuma in muka diba zakar dabbobi zakar ma abinci ita ma an faɗe ta a cikin suratu al'an'am an ka ce wa atu haƙahu yau ma hasadihi ko hisadihi a wata ƙira'a ku ba da haƙƙi a ranar da wato kuka girba kinan kaga dukkan su waɗannan sun tabbata a makka amma sai suka ce to ba wai an farlanta su a makka ba ko an farlanta su amma ba a tantance mi za a bayar ba sai da aka hijira a madina aka tantance mi za a bayar can sai mutum ya yi istihadi gurgudu ya bada wato abin da yake iya bayarwa amma nan waɗanda suka ce yi utuna zakat suka ce a ana nufin waɗanda ba sa ba da zakka zakka ta rayukansu ko kuma zakka ta mutunci domin akwai lokacin da akwai zakka ta mutunci abinda zaka iya yi aka nema gare ka ka ki to kuma baka bada zakka ta mutunci ba ko kuma baka bada zakka ta abinda Allah subhanahu wataala ya baka na ni'ima ba domin mutunci da a saurara maka abu ne wanda wato Allah subhanahu wataala ya bada shi wato gabayi shi yasa ma Imam Shafi'i yake cewa wa addi zakatal jahi wa alam bi annaha mithlu zakatil mali kamma nisabuha wa addi zakatal jahi ka bada zakka ta mutunci ta darajar da Allah ya baka lokacin da ake son yin wani abu kai in kai magana za a saurara in dai alkhairi ne to ka bada wannan zakka wa alam inji Imam Shafi yace ka sani annaha ita zakkan nan ta mutunci mislu zakatil mali tamkar zakkar dukiya take tamma nisabuha wadda nisabinta wato ya cika kina ya kamata ka bayar da ita shi yasa akwai sabani tsakankanin malamai kan mutun yaji wannan sannan wannan yake nuna cewa kenan kafirai an yi musu umurni yana daga cikin dalilan da malaman usulul fiqh suke cewa al-kuffaru mukhatabuna wato bi furu'i shari'a su kafirai an yi musu umurni da abubuwa da ba na tauhidi ba wato rassa na shari'a an gane ko saboda mi saboda Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wanda ba sa bada zakka ashe kafiri in yana dukiya bai bada zakka ba laifi biyu gare shi gashi bai yi imani ba sannan kuma bai bada zakka ba amma za a kira shi ga tauhidi kuma a kira shi zuwa ga bada zakka amma sai a ce mai Allah ya ce sai yayi imani sannan yake bada zakka in yayi bada zakka bai yi imani ba babu zakka shi bata da wani amfani ina fata ana fahimta ta shi yasa malamai suke cewa Allah subhanahu wataala yana faɗa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin da aka tambaye su me yasa suke saqar kafirai ne amma sai suka ce ba mu yi sallah ba su ce mu ba masu tauhidi bane suka fara da rashin sallah kenan wannan ya nuna cewa zai ƙara musu azaba walam nakunu tu'imul miskin ba mu ciyar da miskini ba ciyar da miskini bai daga cikin tauhidi an gane ko wa kunna nakhudu ma al-kha'idin sun kasance suna kutsawa cikin ayoyin Allah da izgili da sauran waɗansu abubuwa wa kunna nukadhibu bi yawmiddin sun kace muna ƙareta ranar ranar sakamako ranar wato sakamako ita ce ranar tashin alkiyama wannan ya nuna cewa kenan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a azance wato mafi inganci to wannan shine wato abinda wato malin ya kawo don haka nan muna iya cewa shi annabi annabi Isa alaihi wa ala nabina afdalus salatu wa atammu taslim an umurce shi bis salati da sallah wa zakati da zakka an gane ko an gane idza tawafarat shurut in sharuɗa sun cika ma'ana akwai abin da malaman usulul fiqh suke kira khitabul ma'dum khitab yin magana zuwa ga al ma'dum abin da babu shi yanzu mutanen da basu zo ba kuma qur'ani yayi umurni da ayi sallah yayi umurni da ayi zakka ayi kaza ayi kaza to kusa ba a haife su ba to ya aka yi a ce Allah ya musu magana sai an ka ce a'a Allah ya musu magana don ya aji Qur'ani ma'ana yana nufin in sun zo a duniya suka girma suka balaga to lokacin nan ne magana take kai gare su kenan dukkan bayani dukkan hukunci yana buƙatar mi yana buƙatar abubuwa guda biyu tawafuru shurut wa intifa'ul mawadi sai sharuɗa sun cika sannan abin da zai hana sharaɗi ya aiki shi ma ya koru misali mutumin da ba a haife shi ba kaga babu sharaɗin a yi masa magana an haife shi magana Allah bata shafe shi ba sai ya girma ya girma bata shafe shi ba sai ya balaga ya balaga bata shafe shi ba sai umurni ya kai gare shi ma'ana ya san Allah ya ce kaza ina fata ana fahimta ta kuma ya ce sharadi ya cika wani zai iya cewa to ai yara an umurce su da sallah da shekara bakwai kuma an ce goma in buskai ba za a buge su kuma kace sai sun balaga a'a wannan umurni ne ga iyayensu ba su bane domin sakacin ga iyaye shi a wannan lokaci shi yaron a wannan lokaci bai da wani zunubi ko bai yi sallah ba ina fata an fahimci ni shine mas'alar da malaman usulul fiqh suke kira amrul amiri umurnin wanda zai umurni iyaye an ka umurta su yi ma wato ƴaƴansu wannan tarbiyya din to wannan mas'ala ce wadda take tana mu da muhimmanci kwarai da gaske kafin lokacin namu ya muna halin sa tun da malam ya kawo zancen zakka da tsarki zaka Qur'ani yana yawan kawo as-salatu da az-zakatu sallah kuma da zakka sai malamai suke cewa ita sallah galibi ana kawo tare da zakka wato adillatu dilalatul muqarana abin da yake nuna zakka ita ma wajibi ce ga wanda Allah ba iko saboda an kawo ta tare da wajibi wa awsani bis salati waz zakati wa aqimu salata wa atu zakata kaga sallah wajibi ce kuma ita ma zakka ta zama tu wajibi ce kenan dilalatul muqarana a wajen malaman usulul fiqh wanda kuma ba ko da yaushe na ba irin wannan dilala take aiki shi yasa akai sabani shin umra wajibi ce ko ba wajibi bace waɗansu malamai da sun kai aiki da dilalatul iqtiran suka ce wajibi ce don Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah akwai maganganu masu yawa karkashin wannan aya ka koma cikin tafsiri na Ibn Jarir tabari da sauran tafsirai da kuma adilla cikin littattafan hadisi da suka kawo zancen aikin haji da maganganun malamai sharuhansu da kuma littattafan fiqhu na mazhabobi daban-daban a babul hajji kaga zancen hukuncin umra da dalilan kowane da ya kawo da kuma wani ra'ayi ne kai ka fi karkata zuwa gare shi da waɗanda sun ce wajibi ne da waɗanda sun ce ba wajibi bane sai abu na ƙarshe-ƙarshe wanda za mu kawo shine cewa a nan da ya cewa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya shine cewa malamai suke cewa duk inda ka ga wasiya ta zo da cikin alkur'ani da shadda to tana nuna wasiya ce ta abin da ba a gani abin da ba a gani ma'ana abu ne wato imani abin da ba a gani abin da yake na imani ya fi ƙarfi a wajen Allah da abin da ake gani to shi in za a wasici ga abin da yake mai ƙarfi ne an gane ko abin da shahi aqida da tauhidi sai a kawo shadda an gane ko zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun saboda abubuwa da suke da alaka da addini amma abin da bai da muhimmanci sun kace sai ya kawo shi kamar bai kai wancan muhimmanci ba kenan sai ya kawo shi da alhamza saboda fi'ili mai alhamza bai kai mai shadda karfi ba yusikumullahu fi auladikum ay ausa yusini yusikumullahu bai ce yuwasikumullahu ba saboda dukiya bata kai addini wato muhimmanci ba to haka suke kawowa to shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na balaga ta alkur'ani da ake kira ustazu dr fadl samar ra'i yake cewa duk cikin qur'ani duk inda fi'ili ya shafi ibada to ana kawo shi ne da shadda da aqida da addini amma inda ya shafi dukiya an gane ko sai a kawo shi da mi da alhamza dan wancan yafi karfi walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha yace amma banda wuri guda shine inda Allah subhanahu wataala yace wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya saboda shi annabi Isa nan nan dai an ka kawo bai ce wa wassani bis salati waz zakati ma dumtu wato hayya ba to wannan shine abinda ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i ya kawo amma akai istidraki da malamai suka yi masa saboda galibi yana aiki ne da qira'a guda yana fitar da balaga sai malamai suka ce to wannan inda ya ce a qira'a ta Hafsun an Asim to ana iya yadda a saka mishi wannan balaga ta shafi qira'a guda ne domin idan muka duba fi'ili na wasiya ya zo ba da ba da shadda ba da alhamza kuma a cikin alkur'ani da wasu kira'o'i kuma alhamza ya zo ba da shadda ba misali a cikin suratul baqara Allah yake cewa wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub akwai qira'a ta imamu nafi' da qira'a ta abu ja'far da ibnu amir wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub kaga nan kuma nan zance addini ake kuma qira'a ce sai a ce a shi ustad dr fadl samar ra'idu da yake ba malami ne na qira'at ba abin da ya kamata ya ci wannan yana da alaka ne in ka ce abin ya shafi dukkan qur'ani to sai ka dibi dukkan qira'o'in qur'ani haka suka zo in duk kira'o'in Qur'ani haka suka tafi suka ce to wannan ya shafi dukkan balaga ta Al-Qur'ani in kuma wata kira'a ce suka ce to cikin wannan kira'a dai ga abin da ya tabbata amma sauran kira'o'i suna karantawa da wannan to kaga ma da yace dukkan Qur'ani yanzu aka riba cikin sauran kira'at sai ya zamanto wa ausa an ka samu ba wassa ba kuma shi ya tafi akan wannan itlaqin dan haka da kyau ɗaliban ilimi masu diba cikin littattafan wato ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i su yi hattara da wannan akwai abin da ya shafi dukkan kira'at ne sai an tabbatar da dukkan kira'at akwai abin da ya shafi waɗansu kira'o'i ne banda waɗansu kira'o'i sannan kuma abu kafin na ƙarshe wanda za mu ƙara da shi a cikin suratul kafi da muka kawo kissa ta khidr inda ya kawo fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wannan aya mun ketare ta fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma a qira'ata nafi' da Abu Ja'far da kuma Abu Amr ibn al-Ala suna karanta an yubaddilahuma dan kan wani kaji ya ce yubaddilahuma ko ko yubaddilahuma kaga dalibin ilimi ya zabura ya ce shi bai yarda da wannan ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza abu na ƙarshe kenan khitabul ma'dum yin magana ga abin da babu shanan ina buƙatar tawafuru shurut duk hukunci da na aqida da na fiqhu da ma na hankali sai an tabbatar da shin sharuɗa sun cika ko ba su cika ba sannan abu na biyu shin babu abin da zai hana sharuɗin ya aiki mutum ne misali ya faɗi magana ta kafirci sai mu ce to ai ya kafirta a zahiri a sai muka bincika tilastar da shi aka yi to kaga shar'i ya cika gashi baligi gashi mai hankali ba cikin mantuwa ba ba cikin bacci ba an gane ko kuma gashi ya san abin da ya faɗa ba wai hankalin shi ya taɓu ba mahaukaci bane to amma kuma sai a ce ba kafiri bane ko da ka bincika sai a iske mani ga sharuɗa sun cika amma mi amma ashe tilastar da shi aka yi shi a ce ba bai kafirta ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra kaji abinda Allah subhanahu wataala ya ce ashe sai wanda in an tabbatar da babu abinda yassa ko da sharuɗa sun cika babu abin da ya hana to za ku iske wani lokacin irin wannan hukumce hukumce na fiqh da na aqida ɗaliban ilimi ba su hankalta musu ba su duba cewa sharuɗa sun cika ba ba su taɓa cewa ba ko da sharuɗa sun cika tana yiwa akwai abin da zai hana wannan abin yayi aiki almawani ya kamata ka karanta ashurut da al-asbab cikin ilimin usulul fiqh kuma ka karanta almawani da anwa'uha cikin ilimin usulul fiqh kafin ka je ka bada fatawa ko ko ka je ka ce kai wani aiki abu na ƙarshe wanda ya kamata mu kare da shi saboda lokacin mu ko mu karkare da shi saboda lokacin mu ya zo karshe sai zuwa darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara shine cewa wato waɗannan baitutuka da muka kawo na wato Maryam suna da wato abin nan suna da riwayat daban-daban sha'ir yake cewa kamar game da abin da ya shafi wato a ce dan adam ya tashi ya aiki sha'ir yake cewa tawakkal ala rahmani fi kulli halatin kenan ka dogara ga Allah a cikin kowane hali ko kuma fi kulli hajatin a cikin wato cikin kowane hali da ka kasance ina fata an fahimce ni ma'ana dai sha'ir yace alam tara anna Allah qala li maryam baka cewa Allah ya ce ma maryamu ba fa huzzi ilayki an gane ko fa huzzi ilayki tasaqatu rutab kenan ki jijjiga icce sai ƴaƴan itace na dabino su faɗo miki ko kuma wata riwaya wa huzzi ilayki wato wa huzzi fa huzzi al-jiz'a تساقط الرطب أو رواية وهزي إليك الجذع يساقط الرطب كو تساقط الرطب ذا سفاء وإن إتاتي يكي تيوا ولو شاء أن تجنيه min gairi hazziha da Allah ya so ta samu ƴaƴan itace an tajniyahu ta same su kenan malaman zauri sun ce dashe ta ɗebo su kenan min gairi hazziha ba tare sai ta jijjiga wannan iccen ba janatu sai ta same su walakin kullu shay'in lahu sabab sai dai kowane al'amari wato yana da wato sababi to don haka kaga ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimci cewa ashe nema abu ta fuskar sababin da Allah subhanahu wataala ya so wannan yana kasancewa sannan abu na ƙarshe wanda zamu kare da shi da an kazo zance Maryam ta ɗauki ciki an ce fa hamalatu fa tabadat bihi makanan qasiyya sai ta ɗauki cikin sa bayan ta haɗu da Jibrilu shin kai tsaye ta ɗauki cikin kuma cikin wata tara yayi irin yadda ake yi ko ko a'a dai ta haife shi ne a irin yadda ta ɗauki cikin a mu'jiza kuma haka ta haife shi akwai maganganu na malamai amma malamai saura sun rinja da cewa wato cikin yayi wata tara ne irin yadda ake haifar sauran wato mutane wannan shine abin da dai malamai wato suka kawo insha Allah ta'ala ƴan uwa nan ya kamata mu dakanta tun da mun kai kissa ta karshen mas'alolin da suke da alaka da Annabi Isa sauran kila ina ganin mas'ala ɗai ce ta yi saura ko kuma su mas'ala biyu insha Allah za mu zo mu karasa su a darasi na gaba in Allah ya kaddara kuma ya bamu iko abinda muka faɗa ga manto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh